بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافران الله دي wadda ita ce safiyar 23 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da ranar 24 ga watan Afrilu lissafin shekarar miladiya 2022 wannan shine kasar na 296 insha Allah cikin jirgin darussa daga wannan littafi na Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ونفر الإمام المحدث المفسر الفقيه abu abdullah muhammad bin abubakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykh al-islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da al'adunsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adini a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi da alkhairi kafin mu tafi ina so na sanar da cewa mun samu bakuncin daya daga cikin manyan malamanmu malam yahuza daga nan tilinjikun muna mishi barka da zuwa Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah kuma ya bada ladan zumunci kuma akwai wani malamin namu shi ma wanda mahaifin shi ta rasu profesa aliyu ibrahim kari mu sata a cikin addu'a allah ubangiji ya gafarta mata allah ya mata rahama allah ya karɓi bakuncinta allah ya fi mata zunubanta allah kuma ya ba iyalanta haƙurin rashinta da ita da sauran mamatanmu duka sai mu ci gaba sasa addu'a allah ya gafarta musu wannan ke za mu tashi a inda malam yake cewa faslun fi ghazwatil ta'if wannan gaba za ta yi mana bayani akan yakin da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa ta sahabbai a bangare guda ɗayan bangaren kuma kafiran ƙasar Taifa waɗanda kafirai ne da sun ba musulmai wahala sosai a ainihin al'amarin wannan jihadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ƙasar Madina kamar yadda zamu zo mu ci malam yace wannan za a iya samun ƙarin bayani game da al'amarin yakin Taif kamar yadda muka saba ambata a littafin Tabaqat na Ibn Sa'd da uyun al-asar ta ibnu sayyidin nas hakan sira ta ibnu hisham hakan al-bidayati wan nihayati ibnu kathir duk wannan tafsir wanda ka kuma zaka ga bayani insha Allah game da wannan ainihin yaki malam yace fi shawwal sanata kamani a watan shawwal watan sallah karama kenan a shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibnu sa'id qalu ibnu sa'id yace malaman tarihi sun ce ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin tafiya zuwa ƙasar Daifa dan ya kai musu ainihin farmaki ba asad tufail ibn amr ila zil kafai kafaini sai ya aika tufail dan amr zuwa ga zil kafaini ana cewa zil kafaini wasu kuma suna cewa zil kafaini amma malamai suna ganin cewa sanya shadda akan fa'ul din lahani ya fi dacewa da abin da yake asali a ce zulkafai sunan wani katon gunki sanami amr ibn hamama ad-daws gunkin wani mutum shugaban wata kabila mai suna amr dan humama amr ibn humama ad-daws kabilar su abu huraira suna da wani gunki mai suna zulkafaini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wannan sahabi Al-Tufail ibn Amr wannan sahabin da ya dade a duniya din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni ya hadimu ya je ruguza wannan gunki wa amarahu an yastamidda qaumahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi taimakon mutanen kabila ku domin shi ma dan kabila ne Tufail ibn Amr shi ma dausi daka ya san garin ya san kowa sai aka tura shi annabi ya ce mishi ka nemi taimakon musulman cikin kabilar ku wanda suke da ainihin wato abin nan kokari da biyayya gare ka sai su taya ka wannan aiki wa yuwafiyahu bi qais nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bayan ka gama wannan aiki to mu gamu da kai a ta'ifa فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذو الكفين ذو الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول وهكا طفيل بن عمرو يفتا يجي يروس والنوبيك bayan da ya rusa shi katakon ya zube a ƙasa itatuwan suka zube waje ala ya hushun nara fi waje ya dinga tuna ma gunkin wuta yana ƙona shi wa yuharriquhu yana ƙona shi wa yaqulu yana waka yana cewa ya zalkafaini lastu min ubadika miladuna aqlamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika yana masa waka yana cewa ya kai wannan gunki na zulkafaini lastu min ubadika ni bana daga cikin masu bauta maka na fi karfin bauta maka miladuna aqlamu min miladika ya ma za a yi na bauta maka bayan akan idanmu ma aka haife ka sai da aka haife mu sannan aka haife ka gunkin da muna gani aka kera shi za mu bauta mu inni hashashtu an-nara fi fuadika dan haka nake tuna wuta ina ina kunna maka wuta a cikin zuciyarka haka ya kona shi wan hadara ma'ahu min qaumihi 400 sira'an mutane 400 cikin al'ummar sa dausawa suka raka shi sira'an akan ababan hawa shine sira'an eh ana cewa sira'an bi ma'ana rukbana akan arkalman ne saboda saurin kamar da Allah ya ce يوم يخرجون من الأجداث ko sira'a ka'annahum ila nusbin yufidun randa ake fitar da su daga kabarbura sira'an cikin gaggawa ake fitar da ainihin wato mamata ranar alkiyama ka'annahum ila nusbin yufidun sai Allah ya kwatance yadda suke a duniya yace kamar yadda suke gaggawa su je zuwa ga guma kansu a nan duniya haka za su fito suna gaggawan zuwa filin a taron alkiyama Allah ka tsare mu zaka sira'an anan abin da yake dauka shine rukubana sun hau ababan hawa sun tafi da gudu a cikin ayat kuma abin da yake nufi cikin gaggawa kawai fawafahu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifi ba'da maqdamihi bi arba'ati ayyam suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta'ifa bayan ya isa ta'ifa da kwana hudu wa qadima bi dabbabatin wa man janiq ana cewa wa man janiq ana cewa kuma wa min janiq da fatha ko da kasara akan mimo sai suka zo da ainihin kayan yaki akwai dabbaba dabbaba wato a wancan zamanin kamar abin nan ce amalanke ko wata keke ta katako da ake ko wata igwa da yaren zamani ko ta katako wadda ake ta itace a sassaƙa ta sannan sai a lullube ta da fatu fatin dabbobi su ake mata cotton ya rufe katakon sannan sai kuma ta zama kaman wata mota ce da gagade igwa wannan wannan igwa ta zamani kasu zaka iya cewa waccan ta dace aka kwaikwaya aka zamana da ita wannan motocin yaki wanda mutane za su shiga sojoji su kuya a ciki suna kai farmaki su kuma ba za a iya rastar su ba tun da tun kafin musulunci sojojin ƙabilu ko al'ummomi mabambanta musamman farisa da ruma suna da wannan dabara ta yin majanik wannan suna yin dabbaba ne wanda za a shiga kuya sai a dinga zuwa ana ana faye dubu na biya alal aswa a je a dinga yin karo da katangu na ganuwa don a karya su don a karya su shi kuma almanjanik ko alminjanik ke da wasu ake ce majaujawa wadda take aikawa da da wuta din wanda ake sa wuta sai a tura shi ita kuma haka ake yin ta ita ma da katako mai nauyi ce ma galibi in za a ci ta yaki ma sai an samu mutane da yawa suna tura ta yadda kaga ana tura a kurkura ko amalanke ko makamantarsu sai a tura ta aje da ita sai su haɗa dutse manya-manya a ninninka mishi kamar abin nan wani abu mai cin wuta kamar kyalle sannan a saka mashi wato mai wanda shi ne kamar matsayin kalanzir kenan ko fetur kunna mai wuta don aka ɗaga ta aka harba sai wannan abin ya tafi cikin abokan gaba ko inda ake so a harba shi shi ma za ka ce kamar wato bom kenan da ake aikawa daga nesa aka zo da waɗannan kayan yaƙi asalin lafazin minjanik ba larabci ba ne yaren farisa ne wannan sun kwaikwaya ne daga waɗannan al'umma waɗanda ba larabawa ba wasu malaman lugha ma suna ganin wannan nunin ƙara ta akai ta farko a gurin su waɗancan a yarensu midanik ne midanik to sai ya malarabawa nauyi sai suka kara mindanik sai suka kara wannan nunin dan ya musu laushi a baki wallahu a'lam to suka zo da waɗannan kayan yaki qala ibn sa'd ibn sa'd ya ci gaba da fada kamar da yake cikin a cikin cikin tabaqat nashi cikin mujalladi na biyu haka nan ka koma littafin uyun al-asr na ibn sayyid an-nasiri amr yace lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hunain yurid ta'i yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga hunain yana da fata ta'ifa qadima khalid ibn walid ala maqdamati qaddama khalid ibn walid haka yake kamata ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya khalid ibn walid ya zama ala maqdamati ya zama shi rundunar gaba wa kanat saqifun kad rammu hisnahu saqif sun riga sun je sun yi renovation shine rammu daga tarmim sun yi kwaskwarima sun gyara katangar gano su tunda da an je an shiga daga yakin can da aka yi na auqas wasu sun gudu sun shiga an kai musu farmaki to katangar ta yi rauni to har sun je sun yi gyara a katangar su wa adkhalu fihi ma yasluhu lahum li sana kuma sun tanaji duk abin da za su bukata na shekara guda sun shirya abinci kayan bukatu na yau da kullum watakila misali a ce ruwa da abin hura wuta na fitilu da kayan magani sun tanaji abin da za su bukata na shekara guda falon manhazan min autas yayin da suka wargaje suka gudu daga yakin autas dakhalu hisnahum wa aglaquhu alayhi sai suka shiga wannan gari mai katanga sai suka buya gaba daya suka rufe garin babu shiga ba fita zama kuma akwai abinci akwai duka kayan da ake bukata na masarufi a shekara guda wata hayya ulil qital suka yi shirin yaki wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taho fa nazala qariban min hisl fa'i ya yin sauka a kusa da wannan abin nan kusa da wannan katanga tasu wa askara hunak yayi sansani a wajen faramawul muslimina bin nabili ramyar shadida su ko suka kama jifan musulmai da ainihin wato kibau sun ji sun yi musulmai harbi mai yawa ka annahu rijlu jarajin haka suka dinga harbi kai ka ce rinduna ce ta fari harbin kibau din kamar fari ne suka yi dango ga sana hatta usiba nasu min almuslimina bi jaraha haka jiwa wasu musulmai ciwuka wa qutila minhum isna ashara rajulan sai kashe mutum 12 cikin musulmai sune shuhada na wannan yaki zan go musu sunan su insha Allah fartafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila mawdi'i masjid ta'if al-yawm sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ban wannan wajen yaga anan rundunar shi ta zama soft target ana iya harbin su ana iya razana mushi sojoji ana iya akai musu farmaki to sai sake ya sake waje ya sake wajen da is more strategic ya koma inda a yanzu wato yanzu san da ibnu qayyim yake magana ke shine inda masallacin qaifa yake ban sani bane yanzu ba akwai littafin ma'alimu sira al-asira na ga bai kawo wani bayani a kai ba dan yawanci da shi nakan dogara wajen sanin ina ne wuraren yanzu ko kuma ta hanyar google map amma ban duba ba gaskiya wallahu a'lam wa kana ma'ahu min nisa'i ummu salama wa zainaba annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da matan shi guda biyu ummu salama da zainab radiyallahu anhu fa daraba lahum qubbataini sai aka yi ma kowace cikin su dakin ta na ainihin wato kamar kace abin nan kenan tanki ko makamancin haka wa kana yusalli bainal qubbataini muddata hisar fa'i shi kuma yana da wurin sallah a tsakanin wajen tsawon wannan kwanaki da suka yi a wajen fa hisaruhum 18 yau wanda wannan hisar da aka yi musu an yi shi na kwana goma sha takwas haka wasu malaman tarihi suka fada kamar shi ibnu salim a cikin tabaqat kabe da muka ambata cikin mujallad da amma a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim ya zo da cewa an musu hisar ne na kwana 40 wa qala ibn isaq bid'an wa 20 layla shi kuma muhammad ibn isaq a cikin sirar sa da magazi yace kwanaki 20 da wani abu wato ya danganta ga yadda kowa ya lissafa wasu na lissafa tun sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro ainihin wancan sansani zuwa nan wasu kusa lissafa daga asalin sanda ya isa wajen malam yace wa nasaba alaihim minjaniq wa huwa awwalu ma rumiya bihi fil islam sannan aka kafa wannan ainihin wato majaujawa za a aka aka fara harba musu ita kuma wannan shine tarihin lokaci na farko da musulmai suka yi amfani da irin wannan fasaha a wajen yaki qala ibn sa'd haddathana qabisa qala haddathana sufyan an thawr ibn yazid an maksul anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasaba al-madanika ala ahli al-ta'if 40 yawm malai kawo mana kai tsaye daga cikin littafin ibn sa'd duk da yake isnadi ne mursali amma ya zo cikin sahih muslim kamar da muka fara da isnadi cikakke ta hanyar hadisin Anas dan Malik da yake cewa summan talaqna ila summan talaqna ila Ta'if fa hasarnahum 40 layla in ja Anas dan Malik amma wannan zamu ga mursali ne wannan ta hanyar Qabisa shine Qabisa ibnu Uqbat as-Suwai malami ne daga cikin manyan malaman sunna yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita shike riwaya daga malaminsa ɗaya daga cikin malaman da ya lazumta tsawon lazumta kamar da limamu azhabi yake fara sufyan ibn sa'id al-thawri rahmatullahi alayhi shi kuma malam sufyan yace an saur ibn yazid a daga saur dan yazid dan ziyad al-kula'i kenan daga cikin rijalu al-bukhari wal arba'a shi kuma yake cewa an makhulin daga makhul makhul cikin tabi'ai din wanda ya rasu a shekara ta 113 cikin manyan tabi'ai mutanen kasar sham yana da hadisi a cikin muslim da kutubul arba'a wato abu dawuda da tirmidhi da sahih da ibnu majah yace ibnu sadin yace ya kawo wannan isnadi ya tsaya ya kun ga isnadin wato abin nan ne mursali annan nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba domin shi makahul tabi'i ina fata mana fahimta wannan sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa majalik ala ahli qa'if waramahu ala qa'if 40 arba'ina yawman kusan kwana arba'in to wannan shi abin da malai ya kawo daga daga cikin jafin wato Muhammad ibn Sa'ad al-Qurashi kenan Abu Abdullah wa qala ibn Ishaq shi kuma wato ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq yace hatta idza kana yawmul shad shadkha har aka zo ranan ash-shadkha huwa al-kasb wato ran da aka kakkaye ko aka karya saboda musulmai sun sha wahala a ran an jijji musu raunukan sa suke ci mata yau mushadda inda jidar fa'i randa aka kakkarya aka jijjiyo mutane rauni a kusa da katangar ganuwar da'ifa dakhala nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta dabbabati sai wasu daga cikin sahabbai suka shiga cikin wannan igwa thumma dakhalu biha ila jidar fa'i suka isa inda ganuwar take domin a lokacin irin da ake yakin da mutane suka zo suka kewaye garin su da ganuwa nan kuma an kawo musu farmaki ba za su hau sama suna dako ba za su bar mutum ya iso bakin ganuwa amma yanzu su kuma waɗannan sun yi wata dabara sun shiga cikin wani abu da ya lullube su da aka za su je bakin ganuwar su dinga abin nan tunkuɗarta har su raunata ta ko su karya ta ko su sami da za su shiga haka da aka yi wannan dabara suka shiga cikin wannan dababa suka tuka ta zuwa jikin ganuwar su kuma kafiran sai dakhalu biha ila dar qaif li yuhriquhu za ku ga yaro a nuskokinku da ha'un wato hasa bi mar dubu sai zama ma'anar shi li yuhriquhu dan su kona katangar sai dai wannan kuskure ne na inji yadda yake a cikin masadir na sira shi ne da yuhu riku da da haka ɗaya mai ruwa ka mai yuhu riku dan su raunata katanga karar dan su mata rami ina fata mun gano ne fa arsala ɗayan saqihu sikakal hadith muhammadun billahi su kuma sun riga sun yi akwai wata dabara da mayakan wancan zamani su shine za a samu wani abu ne mai haɗa wuta kamar kwanta ko wani abu haka kuma sai a samu duwatsu ƙanana ragowar kashin makera shi ake zubawa a ciki a yi ta gwalawa da wuta sai a dinga zubawa mutane a dinga tattara mutane shi yana kona su yadda kasan motar ruwan zafi ko bom ko wani abu da yake kona mutane da yawa wanda suka ga wannan igwa ta taho cikin katangar sai suka dinga tattala musu wannan wannan wuta har wutar ta kama ita motar igwa din da haka yace fa kharaju min tahtiha sai waɗannan musulmai suka fito daga cikin kansu kone a ciki faramatuhum saqifun bin nabl sai kuma suka ci gaba da harbin musulmai wa qatalu minhum rijalan sai kashe wasu daga cikin su fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qat'i anabi saqif sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shikenan a abinda za a yi za a yi musu za a tsinke hanyoyin shigar ruwa garin akwai hanyoyin da ruwa yake bi daga wasu tafkuna yana shiga yana kai musu supply sai aka je sai aka daske duka kowa na nuna dabarar yaƙi ne ku dama yaƙi dukan shi alharbu khud'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duba ta wace dabara zaka samu lagwab abokin gaban sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya sa aka datse wannan fawqa annasu fiha yaqabu sai mutane suka je suka daddatse duk inda ruwa zai shiga gar kuma dama mutumin da ya kare kanshi a cikin wani gari ana yaƙi dole kamar da muka ji sai yayi tanadin abin da zai rayu abinci ruwa magani da sauran kayayyakin masarufi don aka datse supply na ruwa babu shakka an datse mishi muhimmin abu yake bukata a rayuwa kamar yadda muka sani qala ibn sa'id muhammad ibn sa'id ya cigaba da fada a cikin mujalladi na biyu na sira ta ibn sa'id na tabaqat yace fa sa'alu an yada'a lillahi wa lirahim da suka ji wahala kwana biyu babu supply na ruwa kaga mu za mu fahimta wannan mu da muke rayuwa yanzu a irin wannan garuruwan nan masu wahalar ruwa ko a ce ruwan nan gaba ɗaya a neme shi a rasa irin da aka yi kwanaki in ba wuta nan ba wuta ba ruwa duk dabarar ka duk wani gohol ɗinka babu ruwa a ciki Allah ya kwace ruwan ya aka dinga shan wahala kuma an an ci wahala masu keken ruwan nan har naira 80 suka dinga sai da galan daya wani ma sai an yi kokuwa sai ka dauka suna wallahi na sai kana wallahi ba ku isa ba sai kun sai mu to a ce gari guda babu ruwa an toshe babu hanya shine suka dinga aiko da yan sako ana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa Allah yawa zumunta dake tsakanin Quraysh da Sakifu yawa Allah ya saki musu ba kaga wata kullu da tazabi wal arham kenan ko suka bi suna ta roko fa qala sallallahu sai annabi ce fa inni ad'u halillahi wa lillahi saboda ma'aiki akwai tausayi ya ya rasulullahi sarkin tausayi kaga dai abokan gaba ne abokan fada ne kafirai ne amma da suka mishi wannan magiyar suka gama shi da Allah suka gama shi da zumunta sai ya ce to shikenan a bar ruwa ya shiga gaba ya hakura salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal dunya فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد نزل من الحسن وخرج الينا فهو حر sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai canza wata dabara a cikin garin Saqifu akwai bayi da yawa waɗanda su ne ma karfin rundunar sojojin sai ba da sanarwa yake to duk bawan da ya fito ya zo ya same mu a cikin rundunar mu ya zama da ya kanci fa kharaja minhum bid'ata ashara rajul shine wasu mazaje suke fitowa minhum abubakar wannan babban sahabi abubakar yana daga cikin wanda suka fito suka kewaya ta baya suka gudu daga cikin saqif suka fito suka dawo cikin musulmai fa ataqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta su wannan riwaya tana na ila cikin tafsir Darraq sanani da kuma Bukhari ya rubuta mufassaran a cikin sahihinsa haka nan Abu Abdullah Hakim dai saburi wa min tariqihi al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kabir da kuma da la'ilul nubuwa dukkan su waɗannan kisushi malin ya ci gaba da cewa wanda fa kullu rajulin minhum ila rajulin min almuslimina yu yumawwilu sai sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma danka kowanne sahabi ya danka wasu sahabbai da ya zaba waɗannan mutane da suka fito ci to gawa ne ya zama ya zama tare da kai fa shaqqa zalika ala ahli qa'if mashaqqatan shadida wannan ya yi musu tsanani sun ji damuwa akan wannan dabara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu walam yu'din da rasul walam yu'din da rasul sallallahu alaihi wasallam fi fa'i to kuma Allah subhanahu wataala sai bai baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wato izini cewa to a buɗe da'ifa ko da tsiya ko da arziki ba wastashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nawfala bin muawiya tadiyyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da wannan mutum nawfal ibn muawiya tadiyyi yace me kake gani kala fa kala ma tara ya kake gani game da al'amarin tsayifar nan sun katange garin su marta da rami mu shiga da mun yi dabara game da ruwa sun nemi sun nemi sun hada mu da Allah mun bi musu ruwan su yana ci gaba da shiga yanzu ya kake ganin ya kamata mu shin mu tsaya a gwabza tsawon kwanaki har su sha wahala su fito ko ko ya kake ganin zamu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sallama sa'alahu fi hujr waɗannan dai sun zama kamar wani dila ne a cikin rami in aqamta alayhi akhadhu in ka tsaya kana ce to zai fito maka kama shi wa in taraktahu lam yadur kuma ka bar shi ko ya fito babu babu abin da zai maka dai ba annabi wannan shawara sai annabi dauki shawara mai sauki kamar yadda ya saba a dabi'arsa fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab fa azin fil nas bir rahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina umar ya je sanarwa cewa to za a koma madina kowa ya fara hada kayan shi za a koma fa dajjan nasu min dalik sai mutane suka fara korafi ka gaskiya ba zai yi a tafi ba ya manzo Allah a bari kawai a karasa su suna ganin ai an kama hanyar cin nasara akwai alamar nasara dan me za a basu wa qalu narhalu wa lam yuftah alaina ta'if haba mu tashi mu bar nan mu koma Madina ba a bude ta'ifa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce to shikenan fabdu ala alqitali tunda kun kusan yakin to a zauna idan gobe Allah ya kama sun sabe sai a tashi a yaki fa gadau fa asabatil muslimina jirahatu gari na wayewa sai musulmi suka ci gaba da kai farmaki wa katangar nan sai ko aka jijji musu raunuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sake cewa inna qatiluna gadan isha to yanzu dai gobe kan Allah ya so za mu bar wajen wannan riwayar a asali take a cikin sahih bukhari babu lafazin bin ayin take amin a cikin littafin alwaqi babu lafazin gadan din kawai ya zo ne da inna katibu na insha Allah amma a cikin hadisin Abdullahi dan Umar dake cikin Bukhari ya zo da lafazin inna katibu na gadan insha Allah sannan a ya zo kuma cewa a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da hadisi fasurra bidalika sai suka ji dadin wannan wa azharu suka bi wannan doka wa ja'alu yarhaluna suka fara tafiya aka fara hada kai ana tafiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhab sai annabi dinga dariya da ba ku ne wasu cewa sai an zauna ba yanzu kuma kuna murna za ku tafi falan martahalu wastaqallu qala wa qalu ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamid yayin da aka tafi gaba daya aka kusa kai aka kama hanya kowa ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan addu'a yana cewa ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamid wannan ma waƙidi ya kaɗaice da shi kuma munkari ne a nan wajen amma yana cikin bukhari da muslim addu'ar dawowa daga tafiya a cikin kissar wato umra da yayi daga Madina daga Makka da aikin haji duka yana dawowa yakan yi wannan addu'a ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun muna masu dawowa gidaje muna masu tuba ga Allah muna masu bautar Allah ubangiji muna gode maka wakila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u ala saqif ya manzan Allah me zai hana kai musu baka addu'a ka tsine wa saqifu albarka mana fa qala allahumma hadi saqifan wa ajrihi sai ko annabi ya ce Allah ka tsine musu albarka sai ce ya Allah ka shiryar da saqifawa Allah ka sa su tashi da kansu su zo su musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son kowa ya tsira baya son ta'annaci bai son tsinuwa baya son kai ta muguwa addu'a da alkaba'i duk yadda abu ya lalace ka nemi Allah ya gyara karka ce gara ma duk a lalace a'a in aka lalace sai an faka shan wahala ai ta'adda Allah ubangiji ka kyauta Allah ka kawo sauki Allah ka yi rahama Allah ka shiryatar ya'ya ne iyaye ne malamai ne shugabanni ne yan kasuwa ne dole zaka wa addu'a koda yana cutar da kai addu'a Allah ya shirye shi kada da yan kasuwa sun tsananta mana mu ce Allah ka tsine wa yan kasuwan garin Zaria a Allah ka shirye yan kasuwan garin Zaria sai ya fi mana alheri ko mun gane ko dan danka yana ta maka abun banza ka ce Allah ka tsinewa wani to in Allah ya tsine mishi sai ya baka lalacewa gara ka ce Allah ka shirye shi haka matarka haka gwamnoni da shugabanni da dukkan mutanen da suke suke ba mu wahala to mai addu'a Allah ya shirye shi ya kuma lalace Allah ya sa mun fahimci wannan kaga da mutane sun ce ne kai addu'a Allah ya tsine wa saki to wanda suka dinga tattalin muku wuta in Allah ya tsine musu ya kenan kuma za su iya biyo ku har Madina su muku wani rashin mutuncin ko sai annabi ya ce Allahumma hadi saqifan wa atbihim Allah ka shiri saqif ka zo da su su tuba su musulunta wannan yana cikin littafin tabaqat na Ibn Sa'd haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi duka sun rawaito haka nan wasu waɗanda ba wannan ba kaman al-Imam Muslim ya rawaito hadisi Abdullah da Abu da muka ishara game da ainihin wato cewa idza qafala al-jiyush aw saraya aw al-hajj أو من الحج أو العمرة سكن شيء آيبون تائبون لربنا حامدون والله أعلم شكرا سيتي واستشهد واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة أقول سمتاني لسكي شهادة طائفة شكرا صحابي ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى جعران ثم دخل منها محرما بعمرة سألنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يبر طائف زوا جعران daga kuma jirana ya shiga makka dan nufin umara faqada umratahu ita ce umratul qaba sun marza ila madina ya dawo zuwa madina wannan yana cikin hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin Bukhari da Muslim to mutanen da suka yi shahada a wannan waje kamar da muka ambata su goma sha biyu ne malam bai kawo sunayen su anan ba amma Ibn Sa'id an-Nasi a cikin Ulul Akhar ya ambaci sunayen su haka nan wannan sa daga cikin su akwai Sa'ad ibn Sa'id ibn al-As anan Allah ya mishi shahada akwai Urfaqa ibn Khabbab akwai Abdullahi dan gidan Sayyidina Abu Bakr shi an ji masa rauni aka dauke shi zuwa Madina da raunin raunin mummunan rauni amma bai rasu ba har sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan kwanaki sannan wannan rauni ya sanadiyar mutuwarsa shi ma shahidi ne amma bai mutu a wajen ba sai da ya tafi ainihin Madina aka kai shi Madina akwai kuma Abdullahi dan Abu Umayya al-Makhzumi Abdullahi bin Abi Ubayt al-Makhzumi sahabi ne cikin mutanen Makka haka nan Abdullahi bin Amir al-Adawi wanda dan kabilar Sayyidina Umar akwai kuma As-Sa'id ibn al-Harith da dan uwansa Abdullahi ibn al-Harith su biyu ɗan uwa ne akwai kuma Hulayja ibn Abdullah akwai Sabit ibn Jazari as-Sulami sannan akwai Al-Harith ibn Sahal al-Mazini da kuma Al-Mundhir ibn Abdullah as-Sa'idi da kuma Ruqaym ibn Sabit wannan sune sunayen sahabbai wanda suke shahada a wannan waje Allah ya kara musu rahama faslu bala yace ga wata gaba Khalid ibn Ishaqa ibn Ishaqa a cikin sirar sa kenan da ibn Hisham da da ainihin wato ibn Sa'id an-Nasi da Bayaki a cikin dalailin nubuwa duka sun ruwaito wannan magana cewa wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata min tabuk fi ramadan to na an yi tsallake zai goye ambatan mana abin da ya sa ya wannan tsallaken al'amarin saƙif ya faru a cikin fiye da shekara ɗaya bayan wancan abin ya faru annabi ya tafi jin rana ya je daga can ya yi umara ya dawo madina ya fita kuma ya je tabuka sai da ya dawo daga tabuka sannan suka bi suka musulunta amma ya haɗe mana labarin anan zai faɗa ya ce ya haɗe ne don labarin ya zama a wuri guda ina fata mun gane za ka za ka ji an yi tsallake aka ce وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة من تبوك في رمضان هذا هو رمضان يا زاغيو كده بعد شوال با to ha wani ramadana ya zagayo ana kusan shekara guda annabi sallallahu alaihi wasallama wa qadima alaihi fi dalika shahri wafd saqif to sannan ne fa mutanen saqifu wakilan su suka wa kana min hadithihim daga cikin tattaunawa da suka yi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin labarin da aka bayar game da su cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lamman sarafa anhum yayin da annabi ya bar su din can ya koma cikin rana ittaba asarahu urwatu ibn mas'ud akwai wani cikin manyan su urwatu dan mas'ud as-saqafi sai ya bisawo hatta adrakahu qabla an yadkhula al-madina har ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina bayan ya gama kuma shiga cikin rana ta ta qada'i fa aslama urwatu dan mas'ud ya musulunta wasalahu an yarda ila qawmihi bil islam kuma ya nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya koma ya kira mutanen shi zuwa ga musulunci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yatahaddathu qaumuhu zaga yabo a wata nuska da qaumuka to amma abin da yake daidai shine kama yatahaddathu qaumuhu annahu qatiluka sai annabi ya faɗa mishi irin abin da mutanen shi suke faɗa yace in in za fa su kashe ka in ka je ka ga musu musulunci dan sun dauki alƙawarin duk wanda ya zo garin ya sanarwa musulunci ko ya ce ga musulunci sun kashe shi annabi ce mishi ina jiye maka bakar ka kashe ka wa arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna fihi nakhwata nakhwata limtina'i alladhi kana min annabi ya san abin da suke ciki na nakhwa na gaba da kiyayya da musulunci fa qala urwa ya rasulullah ana ahabbu uhibbu an uhibbu ahabbu ilayhi min abkari ni sun fi kaunata fiye da ƴaƴansu fikir shi ne dan fari san a ɗabi'ance mutum yana ƙaunar ɗan fari wata ƙauna ta musamman duk wanda ya aure da zara fa mushi na farko zaka ga abun ba ba kama hannun yaro malam komai ko a shawaye sai a ce a nemo likita ba haka bane ɗabi'ar ɗan adam ce yana son ɗa na farko musamman yana ɗan ƙanƙanin nan to yace sun fi so na fiye da yadda suke son ƴaƴansu na farko wa kana fihim kadhalika muhabbaban wa kuma da gaske ne Rotu ɗan Mas'ud jagora ne wanda ake masa biyayya ake kaunarsa a cikin su fa kharaja yad'u qaumahu ila al-islam duk da haka sai ya fita duk da sanin halin suke ciki da kin musulunci sai ya fita yaje yana kiran su gida gida anguwa anguwa riga riga yana cewa ku zo ku musulunta ni ma na musulunta raja'a Allah yukhalifuhu bi manzilatihi fi yana mai sa ran cewa ba za su saba mishi ba saboda ganin irin girman da yake da shi a idansu falamma ashraka lahum ala illiyatil ghurfa illiya ko ulliya shine wato ya fito gare su a ta can ɗakin sama irin guri na san sama kaman penthouse kenan ko shaki ce ma illiya ko ulliya in sun yi gida sai su yi wani wuri sama inda za ka leko kai magana da mutane kamar yadda yan gayu suke haka abin nan ya yake ce mishi ma abin nan sit out ko balcony ko wane ne in gayu suka fi sanin da wani alaja kuke ce mishi sit out ko penthouse ko wane ne to sai ya fito ta saman nan wa qadda'ahu ila al-islam ya tara su ya kira su zuwa ga musulunci wa azhara lahum dinahu ya bayyana musu cewa shi ya musulunta to daga nan fa kafiran nan kawai sai suka ramahu bin nabili bin kulli waji suka dinga aika mai da harbi da kibo ta ko'ina sai da suka kwantar da shi fa asabahu samun faqatalu wata kibiya ta same shi ta kashe shi lokacin da kibiya ta same shi kafin ya mutu faqila li urwa ma tara fi damika me kake gani game da jinin kai da ya zuba ka je ka shiga wani addini can ba na mutanen ka ba an kashe ka a banza wato irin harshen sa da suke so su fara fa qala sai ya ce karamatun akramani Allah biha aini ina ganin wannan wata daukaka ce Allah ya bani wa shahadatun sa'a Allahu ilayya kuma shahada ce Allah ya gangaro min da ita har gida falaysa fiya illa ma fi shuhada alladhina qutilu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ba da wani matsayi sai irin matsayin shuhada wadanda aka kashe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe su a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla an yarka ila anku wadancan goma sha biyu yace fadfinuni ma'ahu da aka rufe na inda aka rufe su fadafanuhu ma da aka da ya mutu da ya cika sai aka dauko shi aka zo da shi wajen ganuwar garin inda aka rufe wancan shahadawu sai shi ma aka rufe shi Allah fa za'amu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi sai aka bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna mithlahu inna mathalahu fi qaumihi ka mathali sahibi yasin fi qaumi lalle misalin urwatu dan mas'ud as-saqafi radiyallahu anhu kamar misalin sahibu yasin wannan mutumi da aka ba da labari cikin sautin yasin fi kaumi shi ne wane waja a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursal ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtad wannan mutum da aka ba da labari wani mutum ya zo min aqsal madinati daga mafi nisan gari yas'a cikin gaggawa yana wa'azi yana cewa ya qaumi ya ku mutane ittabi'ul mursalin ku bi manzon nan ma ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtad sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga shi ma ba a yarda da shi ba aka nemi kuma a halaka shi shi wannan sahibi ya shigo haka irin matsayin da Allah ya bashi kin kaga ya musulunta ba da jimawa ba da yi wani aikin musulunci mai tsawon lokuta ko tsawon kwanaki ko shekaru ba kuma Allah ya bashi wannan karama radiyallahu anhu kuma aqamat sakifu ba'da qatl urwa ashwar bayan sun kashe wannan bawan Allah da watanni kuma innahum itamaru bainahum sai kuma suka sake zama suka yi shawara wara'u annahu la taqata lahum bi harbi man hawlahum min al-arab sai ga kansu gaskiya cewa larabawa da duk suke kewaye da mu kai sun musulunta kuma suka yi gangan ko suka hada kai suka yi rinduna guda ba yadda muka iya da su wa kad bay'u wa aslam dukkanin larabawa a lokacin sun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta fa ajma'u an yursilu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai suka yi ittifaki akan cewa to za a aika wa da annabi wani dan sako wani jakada kama arsalu urwa kama yadda aka aika da urwa fa kallamu abda ya layl ibn amr ibn umayr sai suka yi magana da wani babban kasurgumin kafir shine abdu ya layl ibn amr ibn umayr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan shi a baya ku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yake da aika zuwan farko suka jajjefe shi din yace yace wa aisha na gamu da bala'i abun mutanenki sai annabi yake kwatance yake cewa daga cikin manyan bala'in da na game da shi shine ran da na gabatar da kaina ga Abdu ya Layl ibn Amr sannan ne ya same shi nace mishi ni manzon Allah ne kai jagora ne a cikin al'ummarka ka taimake ni ka bani dama ka bani kariya ne wa'azi suka dinga zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jifan shi da ruguwa abinci da takalma wannan mutumin shine jagoran su akan wannan shashanci shi ya tara mutane sau sau aka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiya ana mishi ihu ana mai gwalo ana jifa shi to sai suka ce wannan shi za a tuno shi da kanshi sai ga kai da cancanta ya zo ba dan yayi rashin mutunci ba dan kankani ba ba wa kana fi sinni urwata bil mas'ud tsaran urwa ne a shekaru wa ardu alaihi zalika suka ce mishi ne kike gani bari a tura ka fa aba an yaf'ala ce wallahi ba zai yi wa khashiya an yusna bihi kama suni abi urwa anan ma ko ta kalma da tafai wa khashiya an yusna bihi idza raja'a kama suni abi urwa haka yake a cikin masadir yaji tsoron cewa kada in yaje ya dawo shi ma su mishi irin abin da suke ma ainihin urwatu fa qala lastu bi fa'ilin hatta tursilu ma'i rijala yace ba zan aikata abin da kuke so da aikata ba sai dai mutum tare da wasu mazaje su raka ni fa ajma'u an yab'athu ma'ahu rajulayn min al-ahlak sai suka ce to za a tura mishi da mutane guda biyu za a tura shi da mutane guda biyu min al-ahlak daga cikin waɗanda suke suna da alƙawarin rantsuwa da haƙi wa salata min bani malik guda uku kuma daga cikin sakifawa banu malik fa yakunu sittatan sai zama haddashi su shida wa ba'a kuma abul hakama bin amr ibn wahab suka tura shi tare da al-hakam dan amr dan wahab da shurahbil ibn ghailan wannan sune ahlak wa min bani malik usman ibn abi al-as aka hada da usman dan abi al-as da kuma wa aus ibn auf da aus dan auf wa numayr ibn kharasha fa kharaja bihim ya tare da su falamma da rumin al-madinati yayin da suka kusa madina wa nazalu qanatan suka sauka a wani waje yanzu wannan wajen ana ce shine wannan wadi wanda ya raba tsakanin Madina da Uhud wanda ce Madina har yanzu ga akwai wani kwazazzabo wanda yake kusa da gidan gwamnan Madina babban dogon kwazazzabo ne haka ya raba tsakanin asalin birnin Madina da kuma yankin Uhud to wannan wajen shine da suka sauka ala kanati akan wani idan ruwa laqaw bihal mughira ibn shuba a wurin sai suka ga wani wanda yake dangantaka da su ta jini shine al-mughira ibn shuba fashtadda sayyid su kwani doki yubashshira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qudumihim alaihi dan yaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara cewa Allah ya karba addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga sakifunin sun zo da kansu suna neman sulh falakiyahu abubakar faqala sai na bakar ya ganshi yana su kwana doki yace mugira yaya akai yace kaji kaji kaji kaji sai abubakar ya ce mishi aqsamtu alayka billahi la tasbiquni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa maka da Allah ba za ta riga ni ni zan riga ka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ana uhaddithu ni zan ba shi wannan labarin ba kai ba fa qala sai ya ce fa fa'ala sai ya ba sai na bakar dama sai na bakar yaje ya fara fadan labarin saboda girmamawa fa da kala abubakar ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi qudumihim alayhi sai sai na bakar ya shiga gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa ga fasa kifunan Allah ya karba addu'a ka sun zo da nufin sulhu da tuba da shiga musulunci ثم خرج المغيرة إلى أصحابه sannan mugira ya koma wurinsu su waɗancan suna suna sansaninsu a wajen gari farar wahar zubura ma'ahu ya je farar wahar zara ma'ahu ya je ainihin wato ya tabo da su a kan abin hawansu wa alamahu ya huta musu da ababen hawansu amin wa alamahu kaifa yuhiyyuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma gaya musu cewa to idan kun zo ga gaisuwan musulunci da ake wa manzo Allah kar ku ji kuma da gaisuwar kafirai in kun ji za ku ce ne assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh falam yaf'al amma da yake wato larabawa ne masu masu taurin rai ba su haka illa bi tahiyatil jahiliya sai suka wasu na mashi imta sabah yadda suka sani imta sabahan ya muhammad falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daraba alaihim qubbatan fi nahiyati masjidihi kama yazkuru malaman tarihi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an musu wani dan karamin daki a wani gefe cikin masallacin sa kamar yadda aka faɗa wa kana Khalid ibn Sa'id ibn al-As huwa alladhi yamshi bainahu akwai Khalid ibn Sa'id ibn al-As sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aiki kamar dan agaji haka din da zasu je yana kakankanin su yana yana monitoring activities su wa bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine tsakankanin sa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina katabu kitabahu ya je gunsu ya dawo ya je gunsu ya zo ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Khalid huwa alladhi kataba Khalid shi ya rubuta wannan takarda wa kanu la ya'kulu ta'ama ya'tihim min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'kula minhu Khalid sun kasance jin aka musu abinci daga gumin Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ci ba sai Khalid ya ci suna ganin ka a sa musu guba ko ka a musu wani dabara ko sai su ce ka zauna musu kai hatta aslamu har dai suka musulunta daga ƙarshe to ko da suka musulunta ba da kace irin ta'annatin da suke falamma kana وقد كان وقد كان فيما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع لهم الطاغيه وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين da suka zo musulunta suka sa sharuɗa cewa to daga cikin sharuɗin mu idan mun musulunta lata lata da uzza afara'aytumul lata wal uzza to wannan lata din ai gunki ne na saki fulama ko kamar da aka sani sai suka ce to za a ainihin basaki wannan gunki ba za a rubuta shi ba sai na da shekara za a ba su amnesty su ci gaba da mu'amalantar gunkin su har shekara uku fa a ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai ba gunki kuma a garin musulmai ba a yi fa ma bari ku yasaluna ba su bushe ba suna roƙon shi don Allah in shekara uku ba ta yi mutu kawai mana shekara ne yace ba zai yi ba dan Allah kamar mana shi shekara guda yace ba zai yi ba hatta sa adu musharar wahida haka kai ga to wata ɗaya fa ba da urumihim daga daga yanzu zuwa wata ɗaya fa aba alai nabi ce san ba zai yi abin gunki a garin musulmi ko wata ɗaya ba ko awa ɗaya an yada aha shay'an musamman yace duk wani zamani da za a ambata ba zan bari ba zan bada wani lokaci ko sati guda ba kawai na bar shi daga yanzu zuwa sojoji na sai ta inda yake kawai shi amma babu wani amnati da za a baku game da gunki katon gunki haka wanda kuma cike tamful din yake da zinariya an an aje mushi kudin baiko ba dan kankani ba kuma suna bauta mai suna jin tsoron shi suna suna mai salati da sallama an kaman ai kaman ba su tuba kenan wannan ko wa innama yuriduna bidhalika fima yuzhiruna an yaslamu bi tarkiha min sufahaihim wa nisa'ihim wa zarari suna cewa ne abinda yasa muke cewa a bar mana ya rasulullah ba wai ba mu tuba bane ba ba musulunta ba amma ka san a cikin mu akwai wawaye akwai mata akwai yara akwai marasa hankali muna so mu bi su cikin natsuwa a hankali har su gane rashin muhimmancin wannan gunki yanzu aka ji rana ɗaya aka ce a buge gunkin a wargaza shi gaskiya za mu iya samun matsala mutanen ba za su iya mana bure shi ne muke ganin ya kamata a ba a hankali har su gane wa ya karahuna an yurawwa'in ƙawar suna jin tsoron kada su firgita mutanensu bi hadamiha ta hanyar ruguza gunkin hatta yadkhuluhumul islam yadkhuluhumul islam har musulunci ya ratsa zakata in aka waye gari kawai an rusa lata to mutane wani zai iya shikewa kawai su mai mutu so da yana ganin Allah shi ne kawai ya riga ya gama yin imani suna so a basu wannan dama a sallallahu alaihi wasallam fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sam ba zai yi ba illa an yab'asa abasu fiyan ibn harbin wal mughith ibn shu'ba ya hadimani annabi ya ce yau din nan zan aika da ɗan sako abu sufiyan da al-mughira radiyallahu anhu su za su tafi su je su samu wannan gunki wannan labarin yana nan a cikin tafin dalailin nubuwa a cikin mujalladin ta nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura da wasu jama'a ne wanda jagoransu shine Khalid ibn Walid kuma a cikin su akwai al-mughira ibn Shu'ba wa kad kanu yas'alunahu ma atarki fagiya an yu'tiyahum min as-salati to kaji da ɗaya da suka roƙa nabi kuma suka ce to su ba gaskiya ba za su sallah ba sun yadda sun yadda annabi Muhammad annabi za su bi shi amma fa ba su sallah wa Allah yaksuru awtanahum bi aydihim kuma duk wanda yake da gunki a tausaya mai ka a ce da kanshi ya lalata gunkin amma za su iya ba musulmai dama su shiga gidajen da anguwannin da temple temple din su lalata suka ce wannan ma suna neman alfarma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma kasu amma kasru awtanihim bi aydihim fasanu'tihim fasanu'tikum minha amma kasar ausarikum bi aydikum fasanu'tikum minha to mun ji karya gunki tunda har yanzu da dan sauran walan bai da kul imanu fi qulubikum ko to zamu zamu dauke muku dawainiyar karya gumaka mun ji wannan amma wa amma salatu fala khaira fi dinin la salata fi babu wani rago alheri a cikin duk wani addinin da za a ce babu sallah a cikin shi wannan labarin ya zo ta hanyoyi da dama cikin musulmi Imam Ahmad ibn Hanbal da dalailin nubuwa da tafin abin nan alhakim da wasu su cewa abinda suka sharɗanta akwai ma wata riwaya da ke cikin ainihin sunan abi dauda cewa ishtaratu alayhi alla yushru wala yujibbu wala yuhsharu wala yusta'malu alayhi ghayru sharan da suka ba alla yushru ba za su ba da ushiri ba zakka kenan wala yuhsharu kuma in an tashi zuwa yaki ba za a gayyace su ba ba ruwansu wala yujibbu kuma ba za su dinga yin ruku'u ba sannan wala yusta'malu alaihim ghayru kar a turo musu wani daga Madina a ce shine gwamnati sai dai dan cikin garo ka duba irin wannan sharuɗa jama'a marasa kan gado sai annabi ya ce la khaira fi dinin la ruku'a fihi wala sujud babu addinin da zai ma alheri a ce kuma baka sallah baka baka ruku baka sujuda duk wanda yake musulunci baya sallah babu alheri a cikin addinin sa wasa kawai yake da addinin shi haka ne ma malamai suna sabani tsohon sabani akan wai musulmi ne ma ko arne shi ne malamai suke cewa ya ishe ka fitina kai tariku salati a ce ma malamai sun kasa tabbatar da kawancin wani mutane kake ana ta bincike ana rubuce-rubuce ana sabani fiye da shekara dubu akan wai musulmi da kai kwarin ya ishe ka bala'i ka ga baka san matsayin ka Allah shi kyauta musu ka wannan sharuɗa annabi ya ce ba zai karba ya ka ce to ya karbi sharadi game da eh in za a yi jihadi su zaman su ai su za su samu falala idan su ya karbi sharadi game da ba za a samu su kowa shugaba ba sai shugabansu sannan shar'in zakka da sallah wannan ba za a yaki musu wannan rukunne ne a musulunci ba za a ki karban zakkar ba ba za a ki karban sallar su shi daga saqimu suna daga cikin na farko farko hira da bayan hutun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen su musailama su suka taya shi da ita jahu saboda dama musuluncin sun sun yi shi ne kahara sai da suka ji wuta ta sama ta kasa bai da suka iya sannan suka kuwa suka musulunta amma akwai wanda a cikin zuciyarsu akwai ragowar nahwatul jahiliya amma ba wannan didda ne yanzu in ka je garin babu babu alama kafirci ko kwaya da sun zama gaba dama annabi sun da aka ce a halaka su ko ko a kyale sai ce a bar su in ba su yi ba ƴaƴan su jikokin su za su to da zaka zaka je garin yanzu zaka zaka karewa annabi salati sallallahu alaihi wasallam duka musulmai ne kowa da kowa ba sa san ma ana faɗa wannan tarihi ana cewa ai ga abin da iyayensu suka yi da sauransu wani lokaci alhali idan suka je makka ko ƴan umara akan je garin da ɗan nisa amma akan je a ɗan yi ziyara haka ta buɗe ido babu lada ba wai abin nan bane shakira ne ce amma dai ɗan tourism ne haka tunda ka je kusa ka je ka gani ka ga irin waɗannan mutane da irin abin da suka yi Allah shi kyauta gashi nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala khaira fi fi dinin go falamma aslamu okay واما الصلاه فلا خير في دين الله لا لا صلاه فيه فلما اسلم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا امر عليه عثمان بن ابي العاص عثمان بن ابي العاص da suka musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu shugaban su shine ɗaya daga cikin su Usman dan Abi al-As wa kana min ahdathihim sinnan kuma matashi ne mai ƙananan shekaru wa zalika annahu kana min ahrasihim ala tafaqquhi fil islam wa ta'allum al-qur'an saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da aka zo sai ya zama shi damuwarsa ya koyi addini ba damuwar shi wadancan abin nan abin nan bunut na negotiation shi yana tabin a koya mai Qur'ani duk wasu abin da ya gani ya tambaye shi ya tambaya akan addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa to wannan zai fi cancanta da shugabanci saboda a cikin su ya fi kowa kwadayin san sanin addini sai ya sa musu shi ya ce shi ne shugaba domin har a cikin sun abi dawuda ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ij'alni imama qaumi ka sanya ni ni ne shugaban su ya dabe ce anta imamu kai ne shugaban su waqtadi bi abafi in ka zo musu sallah to ka dauki izina da masu raunin su wattakhid mu'azzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra kuma ka dauki ladani wanda baya san abin nan salari akan ladacin shi yana cikin Abu Dawuda da Sunan Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi shi ma da isnadi wanda yake ainihin tabbatacce insha Allah muna ganin bari mu saurara a cikin wannan lokaci sai Allah ya kuma darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi